bismillahir rahmanir rahim ahkamu hailalati yawmin juma'ati hukunce hukuncen hailala ta ranar juma'a hukunce hukuncen hailala ta ranar juma'a wa aqallu ma yajibu 'ala al-muridi min al-hailalati yawm al-jum'ati karancin abin da yake wajibi akan muridi na daga hailala ranar juma'a karancin abin da yake wajibi akan muridi na ɗariƙa tijjaniya na daga hailala a ranar juma'a alfun dubu ila ilaha illallah dubu alfun da faɗuwa a kai ruwayatul khalifatul azam wannan shi ne wa halifa mai girma maulana muhammad ibn abin nasari shugabanmu muhammad dan abin nasari al'alawi alawi an shehi yadda ya wata da shi tijjani radiyallahu anhu awis awis na ashara mi'atar ko kuma ya dubu da ɗari biyu shi ne ɗaruruwa goma sha biyu ruwatu sayyidi muhammad al-hafiz shinjidi shi wannan cewa dubu da ɗari biyu shi ne yadda cewa muhammad al-hafiz shinjidi ya ruwaito a wasu ashara mi'atar ko dubu da ɗari shida shi ne ɗari goma sha shida an sayyidi muhammad al-gali yadda aka ruwaito daga shugaban muhammad al-gali kenan radiyallahu anhu وكتب سيدنا رضي الله عنه للإمام السيد إبراهيم الرياهي shugaban mu shehu tijjani Allah ya kare da gare shi ya rubuta ga shugaba shi ne sayyid ibrahim al-riyahi mutumin tunis yalzamukum ba'da asari yawmil jumu'ati lalle ne akan ku ba asarin ranar juma'a alfani ku ambaci dubu biyu min la ilaha illallah daga la ilaha illallah aw hamsata ashara ko dubu da ɗari biyar shine ɗari goma sha biyar au sunaye ashara ko dubu da ɗari biyu au alfa ko dubu wato nan au au suna ashara au suna da alifi ne ba da ba au suna ashara tunda shi za a yi masa li'irari au alfin ko dubu wala akalla min alfi kadda ya kasa dubu la ilaha illallah da buridin tijaniya zai ranar juma'a da yamma to kada a ce ya kasa dubu yanzu kaurahu radiyallahu anhu ka dubi faɗin shehu tijani Allah ya ƙara da gare shi da yace wala aqalla min alfi ba kasa da dubu tajirfi shifa'a mal zamu ka samu waraka a ciki dangane da abin da ya hau kanka walin rarurati ahkamin tahussuha amma larura tana da nata hukunce hukuncen da suke kirkelance ta fahimta ma la'atil ihwanu da a ce yan uwa na ɗariƙa tijjaniya yan ɗariƙa tijjaniya za su haɗa kai ala asko rushe amin alhailalati awwalan bisa cewa da farko su fara hailala la ilaha illallah sun mal ismal mufrada sannan su ambaci Allah Allah awil akas ko suke ce da farko ba za su fara da Allah Allah ƙarshe su kare da لا إله إلا الله أو اذكر الاسم المفرد من أوله إلى آخره نا أكوي جترا إلى آخره وكما ستا الله الله تم فرق زمان حق إزوا ستاش فذلك تقول وانا موكول أبو بريني إلى نزاري نزاري عمل المنبي إذا دوبا أي شيء من مستربية إما تربية يا هكا شي كنم wala rahi da an amalil murabbi bayan da za a yi a bauɗe a fita daga aikin mai tarbiyya mai tarbiyya ga yadda ya tsara to ya zama lalle a kan yan ɗariƙa su tsaya su bi faiza wajen tahun ya skoruna ismal mufrada da za ka sami yan uwa kai muridi na ɗariƙa tijjaniya da ya zama da aka fara halalan nan ba kai sai ka je ka same su suna Allah Allah shine suna ambatan suna mufradi faskur ma'ahum to shikenan kai ma ka shiga tare da su ka ringa Allah Allah wala ta tabi nazar al-izni laka kada ka ce to ai kai shehin ka ko mukaddamin ka ba haka yake kai ba da anna za'ira domin wanda ya kai ziyara fi kabar shi mazuri ya kamata ya gane yana cikin dalƙin wanda aka ziyarta ba daidai ba ne duk irin tsarin da kai kake kai katar da wasu suna da nasu tsarin daban in dai nasu tsarin ba banna ba ne in dai shi ma nasin yana da asali ko yana da mafita ka ce bara ka gyara musu dole sai an dawo an binata ba daidai ba ne wannan wal jami'u ɗariƙatu kowanne dai ɗariƙa ce ta tijjaniya bai za da yaftahuna zikira bil fatihati wa salatul fatihi marata in ka sami yan uwa suna buɗe zikirinsu na halalar juma'a da su karanta fatiha da salatul fatiha sau ɗaya fa anta minhu ka bi su yadda suke kai ma kai wa in fatahu bil fatiha in kuma zaman sun buɗe ne da fatiha wal istighfari salasa da astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum wa hayyul qayyum sau uku wa salatul fatiha da salatul fatiha salasa ita ma uku fa anta minhu to kai dai nasu ne yadda suke dinnan ka bi su ku yi wal kullu dariqatun kowanne dariqa ce ta tijaniya shi yasa kaka dauka dariqa tijaniya sai yanda muqaddamin ka ko yanda shehin ka ya lakana ma ko yanda mai ma tarbiya ya dora ka akai ko kada dariqa tijaniya ta fasa fare wai za wajen tawbi ya timu inda rafi aidihim ya timu du'a'i ma bil fatiha tijaran wa salatil fatihi jaharan idan ka same su suna ƙara suna gama zikirinsu in sun daga hannaye suna cika addu'a bil fatihati wannan ma'ahun din babu shi bil fatihati da fatiha jaran suna yin ta a fili wa salatul fatihi salatul fatihi jaran a fili fa anta ma'ahum to to wannan ne inda ma'ahum din yake fa anta ma'ahum kai kana tare da su ka bi su ka yi yanda suke yi din wala ta akalir kaka ce zaka yi musu jayayya kaka ce zaka jayayya ala ahadi ga wani fa innal maqasida la mashahata fiha domin manufofi babu a wato fada a kai kula mushahata bai da mu'ayyanu abinda yake ya ayyana dai alkamin rudu wala zifa rukunan wuri da wazifa da za ka samu wasu suna wazifa ba sa salatul fati a ciki to wannan fa ka ya ce musu baka yadda ba ba haka ake ba wa mal hailatu wal askaru ghairul lazima amma halala da zikiran da ba dole ba ne fala mahi da alama ayyana hu shehu radiyallahu anhu to sannan ba bauɗewa daga abin da shehu tijjani Allah ƙara da da a gare shi ya ayyana wa fi maurin ahar ƙala radiyallahu anhu a wani wajen yace Allah ƙara da gare shi fa kullu salatin salla biha gar rasul sallallahu alaihi wasallam ala rasul duk wani salati da wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da yake ga manzon Allah wa hiya salatul ulama'i ita ce sallar malamai min indiyati anfusihim wadda Allah ya musu ilhama suke ta gaban kansu sawa'un kana mujarradatan min tarifi aw kana min tarifil ma'lumati lillah daidai an faɗe ta ne ba tare da ninninkawa ba ko an faɗe ta da ninninka abinda Allah ya sani kamar bi adadi ma'lumatika ko adada ma alimahu Allah ko adada ilmin Allah wa hiya maqburatu minhum ya zama an karɓa da gare su fa ina rabu bil alqabil lisani ya ce wa rumuzi ya ce ta surati illa fi halaka hallahu to wannan salatu za a rubuta ta da zane na harshe lissafi na harshe da lissafi ma na nuni karkashin surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya halitta masa fil halatul kursiyya halara ta tsarki ala suratul adamiyya bisa tsarin sura irin ta mutum wa ma sallabi al aqdabu abinda kudubai suke salati da shi an yaminihi to wannan mazauninsa daga daman suran manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam siddiquna mimman dunan wanda suka siddiqai ko wanda ba su kai matsayin kudubai ba an ya sarihi an ya sare su kuma suna daga hagu daga manzan wa salatul fatihi salatul fatihi kuwa alafihiyya min Allah wadda take ita daga Allah ta zo ba wani ne ya kirkire ta ba Allah ne ya ilhabata ga sayyidi Muhammad al-Bakari kutibat bi hurufin mustaqimati an rubuta ta da harufa wanda suke a daidaice da kullum sanin da duk wani harshe ta famuhu da za ka iya fahimtar sanin lisanin arabiya daga harsunan larabci fauka ra'asi to ita salatul fati tana kan saman kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tajuhu ita ce wajen kammansa wa izzuhu da isarsa wa mulku da sarautarsa wa biha furila da wannan ne zama wa manzan Allah fatihi lima ugulik zama wa manzan Allah khatim lima sabaka zama wa sanasir alhaqi bil haqi zama wa sahadi ila siratal mustaqim da wannan ne aka fifita shi ala sa'ir mulkin la bisa baki ɗayan sarauta Allah wa biha tasutu ila fatu fi dunya wal akhirah da wannan ne zama wa salifa an Allah ke tabbatacce duniya da lahira wa biha zarat al haqiqatul muhammadiyya kull zuhur da ita ne fa haqiqa muhammadiyya ta bayyana haqiqanin bayyana وبها ثبتت الحقيقة الأحمدية في ميران القدس da wannan ne fa haƙiƙa ahmadiyya ta sami tabbata a matsayinta na tsarki wa biha azallahu dinahu da yasa Allah ya ɗaukaka addini wa biha zaharat maqamatu dini kulluha da yasa ne matsayin addini gaba ɗaya suka bayyana wa biha furri lata zihil umma da yasa da aka fifita wannan al'umma wasarat wasadat ta zamo matsakaiciya mafificiya ƙumi ha ƙiyamul arwahi wal ashba da ita ne daidaituwar rawuka da jukkuna wa biha zaharat takalif da ita ne takalif suka bayyana wa biha barazatil jannatu wa na'imuha da ita ne aljanna da nema aljanna ta bayyana wa biha sada sayyiduna muhammadu sallallahu alaihi wasallama gairahu da ita ne shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabanci waninsa mimman dunahu daga duk wanda yake ƙasa da shi min al-anbiya wal mursalin daga annabawan Allah da manzanni wa biha ta'arrafa jibril wa israfilu wa mikail wa azra'ilu alaihim assalam da ita ne malaika jibrilu ya gano manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka malaika israfilu haka malaika mikail haka malaika azra'ilu alaihim assalam wa biha wa biha nizamul kainati da ita ne tsarin halitta وبها آه وفيها روح الموجودات لن ساممو غبا دينا cikinta wahayatuwa da rayuwar samamu وبها شوفت الانبياء على الملائكه da ita ne annaba su tambibi ta bisa mala'iku وبها ذهبت مواصل الاهلاك المحمديه da ita ne kyawun ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana wai lati sharafa Allah bihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda Allah ya ɗaukaka annabi da ita na sharrafa ya ɗaukaka ta kuma ita wannan salatin min nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ai martabatu ita ce martabar sa haqiqatu sallallahu alaihi wasallam haqiqatu sallallahu alaihi wasallam wa hiya aslu salawati allati zaharat min qalbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce asalin salatai da suka bayyana daga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam aw min qulubil arifi ko daga zukatan masana Allah fa inna Allah jalla jalaluhu ruhu ubangiji ya isa girmama sa ta kai huwa allazi salla alaihi shi ne wanda ya manzo Allah salati ai tajalla fi kamar da zati ai tajalli ga manzo da cikar zatin sa wa maratibi da darajojin su asma'ihi da sunayen su sifati da sofin sa wa zalika tajalli wannan tajalli da Allah ya ga manzon Allah hu ayin sharifi shine ainin daukaka manzo Allah wa izazihi da nuna isassa wa tabrilihi da fihi tashi ala sa'iril halaki da sauran halittu لأنه لم يتجلى في أحد بكمال ذاته إلا في صلى الله عليه وسلم ربو بنجي bai tajalli ba ga wani da cikar zatin sa sai ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine da shawara yake fada tajallan lahu zatul mahamin sajir wa huwa wa huwa ainu salati shine ainin salati da maza ilaiha yayin da zuwa ga yata ba kullu da abin da muka fada fa barakatul jalli fi dan albarkatul jallin da Allah ya yi a cikin manzo sayyarahu khalifata anu ya mai da manzo Allah zama khalifarsa hakikatan hakika wa gairahu wani manzan Allah ko nuwa bahu suka zama na ibai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la gairu ba su da wani matsayi fiye da wannan fajalahu fata liman dawa fi iradati ubangiji ya sanya manzan Allah shine mabudi ga duk abin da yake ya nadu a cikin nufinsa wa atba lima arada mai cikawa ga abin da Allah ya nufa wa lasiran man arada an yansurahu mai taimakawa wanda da Allah yake nufin ya taimakawa wanda da Allah yake nufin ya taimakawa sai ya sa manzan Allah ya taimaka masa wa amma dinu amma addinin manzan Allah fa mansurun abada shi wani abin taimako ne har koyaushe wa hadiya man sabaka fi ilmihi hidayatu manzan Allah mai shiryar da wanda shiriyar sa zaba wasu zai shiriya ya gabata a sanin Allah bihi shiryar sa da manzan Allah wal ittida'u bi da kama tafarkin shiriyar da shi bidilalati alai da ta fuskar shiryar da shi ga Allah wal fi'lu aikin halkul hidayati wanda shine halittar shari'ar ila Allah wannan daga wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah yake faɗa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha fa'idatu ga wata fa'ida kala shawra radiyallahu anhu shawti jani ya faɗa Allah kara da gare shi man zakara salata al-fati wanda ya ambaci salatul fati adada fati gidayar fatu 489 kenan a maratan aujabar lahu fituwa za ta wajabta masa samun buɗe fi duniya lahira duniya da lahira sabahin wa masa ya ringa wannan adadin na salati fatihi safa da yamma safe ya ɗari hudu da tamanin da tara da yamma ma ya ɗari hudu da tamanin da tara wa ba da sabarin mai adadi in ya kai adadin adadin ya cika ya so sai a mace allahumma wannan alifin na allahumma ba alhamdar a jiki اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لي من كل باب أهل فتاك ولا سيدنا محمد رسولك وبجاه الهاتم وبجاه الخاتم لما سبق اختم لي بحاتمة الناجين الراجين الذين جل لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبدأ ناصر الحج بالحج فانصرني وانصرني على جميع الأعداء النصر الذي قيل له أتتخذنا هزوءا قال أعوذ بالله وبجعل هذه إلى صراطك المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يذكرهم ya ambaci wannan ba'adal faragi bayan ya gama salasa marratin sau uku ya faɗa sau uku fa'idatu ga wata fa'ida da kafiyatu alfin min ya laɗefu yadda ake ya laɗefu kafa dubu lailan auna haram ko da dare ko da rana ya skuru inda za su kulle bi'atin bayan ya kai duk ɗari sai wannan addu'ar Allahumma shi ma wannan alifin ba alhamza Allahumma naka lasta bi ga'ibin tuntazar wala bi ajizin tuntasar ko tantasar wala bi ba'idin yatika alkhairu qulta wa qawluka alhaqqu wa nanu aqrabu ilayhi min hablil wariyat kalamihi albasari aw huwa aqrab wato ya karanta wannan addu'a duk ɗari in ya kawo sai ya karanta wannan addu'a wa ala ra'asul alfi in ya gama dubin sai ya ce ya rabi ya rabi arba'ina maratan har sau arba'in in ta ya kare to wannan ya kare to sai mata su da saurin zuwa bahar saura shafi uku ko alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدريت أن الفاتحة ليس الفاتحة الحديث